من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كلما آمنوا أهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الكريم الرحيم والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه واصحابه العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكلما عاهدت احدا من الله فلم يؤمنون بل اكثرهم لا يؤمنون الحمد لله أخرجوه للجيرة منكرا فيبدا الله سبحانه وتعالى يبين irin yadda su yahudawa duk abin da ya wurin Allah da da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai su kare shi wannan abu sai su ce su sun yi imani da abin da aka ba su tsakanin tattawa amma ba su yi imani da injila ba su yi imani da Qur'ani Allah ta'ala ya tsara da irin yadda suke warware alkawari da Allah ya ɗauka Allah ya ce aw kullama ahadu ahadan da qawmun fariqun fil yace ai su din nan a duk lokacin da suka ɗauki wani alkawari tsakanin su da Allah na barin fariqun fil sai wuce a daga cikin kuwa ta da wannan alkawari ta da wannan alkawari daga baya suna ya faɗa mana ya ɗauki alƙawari a kan da su zuwa cikin alƙawa lokacin da aka ɗaga dutse aka ce ko su ji kan da yake cikin alƙawa ko a ninke a halakar da su suka ce ni za su ji doka amma daga baya sai su kawo ba alƙawa suna ya ce da kallon ni ka ɗago a wabana ko ba ku kowa to kuma a ce na mutu ko wata wasu ma su yi da halakar Allah ya ce mana kuma akwai alƙawarin da aka ɗauka da su to da kan nani ta rufu la ta su su da jama'a wa la ta su yi a wata su ne su yin biyar Allah ya ce su ma farautu wa su su kai da su da ke alƙawari ba za su yi zubar da jami'in ba ba za su fitar da jami'in ba da cikin gidajen Allah ya ce kuka tabbatar kuka kai amma kuma sun ma guda da kyar kuru na kuma sai ga shi kuma wa alƙawarin suna nuna kawo kwanci suna nuna da gida Tukanin haka babban alƙawarin da Allah ya rufa da shi ne alƙawari a kan zuwa zuwa musamman sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya faɗa mana da ainihin ya zo kada annabi ba cikin su yake ba sai haka da mutunta ya sa suka yi kuma da mutum da ke da mutum ne ke da mutum an suka masa tambaya ketika mereka sendiri dijangka atau mereka sendiri dunia. Kamunya jadi yang berkata. Ini ni bagi dia asalkan. Hanya di dia asalkan nama Rabbim. Kita kata sampai soal ini. Ya ini aku sama nabi dia aku sama nabi. Dia anak sama nabi. Dia ruang nabi dia dikarbi wajen ibadah. Anak sama nabi. Dia ruang nabi dia dikarbi wajen ibadah. suka ce ku wannan annabi annabi rumi da aka faɗa a littafin ku ya yi dukkan da yake ke wannan annabi salam ainihin ruwa da ya samu kuma irin sanarar jini ne ta bayan suka na ce ko ka ba mu labari na mala'iku waye jagora sai ce jagoran da mala'iku shi ne juri suka ce ga ganin su kawo mu juri da abokin da abokin ne domin jini sai da Allah ya ce الله تعالى يفعلنا آية وقته قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى لقوم يؤمنون wannan littafi ne gaba da jibril to lallai jibril ke sauka da alƙur'ani kuma ya duba makarai har nasara har nasara nasaran najirani wanda duka annabi ya sha kama da su dama tsakanin yahudu da nasara da ya bani yahudu suna gaba da nasara nasara kuma suna gaba da yahudu kamar yadda Allah ya faɗa mana wa kalin yahudu ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء daga cikin jama'an nasara wani lokaci sun zo suna tattaunawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ma annabi Muhammad wai kai ne yasa kake zagin annabi misali annabi ya ce ni kuma na zagi annabi Isa a ina na zagi Isa suka ce ai kana ce da Isa bawa dan me zaka ce masa bawa ai kika ce masa bawa zage ka kai annabi ya ce a'a annabi masa bawa zage ka ne ba annabi ya ce innahu abdullah wa innahu rasulullah wa innahu ibnu maryam al-abara al-bakr sai shi bawa Allah ne manzon Allah ne dan maryam ne kaman biya kuma wanda ba shi da ba shi suka ce to za ka faɗa mana wani wanda ka taɓa ganin a duniya babu ku ba annabi yace kwarai da gaske annabi yace ba ga annabi adamu ba alaihi salam inna masala isa inda allah ka masali adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun misali isa a gurin allah kamar misalin adamu allah ya halice shi daga kasar da kuma kuke daga nan shi ke da shi da ya yi kayan to haka annabi ke karfa ma da da su yahudu ke shan kama da nasara Allah ya ce a kullum ma ahadu ahadu na babu mafarki duk lokacin da suka yi alƙawari sai wasu jama'a daga cikin su marwa malaman na hau na bafa suka ce a hawa nan wawun a nan wajen suka ce ba ba abafi ba ne suka ce wawun ne kawai na sifar magana amma kamar malaman na hawan cewa ta kai wawul afi tana yin haka shine majular da ke baya da Allah ya ce wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin wa ma yakun biha illa al-fasiqun ay illa al-fasiqun sai Allah ya ce kuma aw kullama ahadu ahada wannan wawu din yana da shi amma kamar su malaman na hawan da na na na ba sun ce ba hada ba sun ce dai kawai shi kan magana ne da aka hada shi da istiqali kamar dama a baya ma Allah ya ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum takbar ai afa kullama fa'u a wannan wajen ba aka fi bane fa'u a wannan wajen jin tijari ba aka fi bane amma kuma magana mafi inganci shine ra'ayi na malaman fasara da suka ce wannan wawan sun wawan amadi ne da yake amadi akan jumlolin da suka zo a baya Allah ya ce bal asabu la yu'minun Allah ya ce bari mafi yawan yahudu mafi yawan yahudu la yu'minuna ba su yi imani da Allah ba kuma ba su yi imani da manzannin Allah ba na'am
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم لبغ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون الله يهدي ولما جاءهم رسول لوكتين da wani manzo ne girma ya zo daga wurin Allah annabi Muhammad sallallahu من عند الله يزن تذكر الله مصدق لما معه الذي هنا درس أبوك في إنكاره ذلك الثورة لله من يفعل نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم جماعة الأخوات للكافي للكافي الله تلك الجيفة للكافي أبايا بايا suka je mata a sauran ma ba ma qur'ani ba qur'ani kuma ba karba ba a taura ma suka je mata a bayan ka hannun mu na da alamu da kuma ba ta kawo da annabi Muhammad ya ce zan ko a taura su a yan halin a taura ya yi kalin da kalin annabi ya ce in dai sun ko a taura su zai nuna muku yadda Allah ya ambace yadda Allah ya ambace ya ambace su da imani da suka gani lallai a taura da akwai kokin annabi duk guje-gujen da suke yi duk abin da ke cikin addaura Allah ya banka ne da cikin Qur'ani Allah ya tona a cikin kai da su ku a saura ma ba da shi da shi da shi magana shiga sai a dauko a dauko da shi a dauko da shi ba sai suka ce su wani nan ne ka san sirri wanda shekaru suka kara wani nan maganganu sannan shi da ya kwace wani nan maganganu ya saka a ƙarƙashin kujerar mulki bayan annabi Suleiman ya yi wafati sai shi ɗan yanzu ya nuna wa mutane wajen da wannan takardu ke shi suka tono takardu sai shi ɗan yanzu wa mutane wannan takardu shi ne addinin mulkin annabi Suleiman shi ke nan sai ya yi a hannun Yahudawa to dama takardun zallan ƙarfi ne kawai mafi yawa da kuma kasan magana da aljanu suke yi su yi ɗaurin tsori قالوا ان انت مستحقات هو كان الحديث ملائكته اما الذي ملا وملائكته مضرين تاجي هو استحقاته اما يعني لا روايه كذا في ثم كان kuma mutuwa ta zafi masu cikin ne magana idan suka ji magana kuma sai su zuwa dawo da shi wajen boka boka ya ce ka kara kai ne to shi ya nan su neman da yi wannan labarin sai ya kwato wannan nan takardu da ya kwato takardu sai ya ɗaga karkashin kujerar da mutum ya aka bunne bayan wafatin annabi Sulaiman sai suka ce sai shi ne na rabiyar da karfin sai aka kada kujerar sai aka kono da shi ne da aka kono da karfin sai ya kuma da tsara wani nan da karfin a tsakanin da karfin kare ya yi kuma da wani kamar da jama'a shi ne da annabi ne ya kore su dangane da sauran shi suka ce su a sauran masu nane ya Allah ya ce a bazan faruwa ne da wani kitaban Allah da wara'a duniya sai suka jefar da littafin Allah a bayan bayan ka annahum la ya'lamun kamar ba su san littafin ba kuma ba su san lokacin da ke cikin littafin ba na'am
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أهل حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالآخرة من أخلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الخير وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من اهل حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من اهل الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من الخلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون Allah ya ce banu Isra'ila da yau Yahudawa sun je fada sauran addini sun ɗauko abubuwan da ke gano suke karantawa a zamanin mulkin Annabi Sulaiman wa sababu sun bi masu kudin shayafi abin da ke da suke karantawa alamun mulki suna imana da ne da mulki na nake Sulaiman. Allah ya ce wa ma kamar Sulaiman, annabi Sulaiman bai ga zai kama. Walakin na shayafi na kamar shi na zuci da karanci. abin da ya faru shi ne abin da ya faru shi ne shekarunka suka tara waɗannan takardu a zamanin annabi Sulaiman suke hawa ɗauri ɗauri ɗauri kai kai daga sama bayan sun isa sama su nemi satan maganar da ke gudana cikin malakun na sama idan sun tashi maganar sai na sama ya faɗa ma na ƙasa na ƙasa sai ya ƙara ƙaryar saba'in a wani ruwayan ƙarya casa'in da tara na ƙasa ma ya ƙara ƙarya casa'in da tara kowa sai ya ƙara ƙarya da sai a kawo wajen bokaye bokaye kuma sai su tara wa'innan maganganu sai su na ba mu mutane labarin cewa kaza zai faru kaza zai faru kaza zai faru to idan kwaya ɗaya ya zo ya faru to an sai imanin mutane ke sai labari ya isa ma'anin Suleiman sai annabi Suleiman ya ce a je a taro wajennan surkullan gaba sai a kawo aka taro aka kawo annabi Suleiman ya sa aka ɗaga kujeransa na mulki aka tona kasa aka tona rami aka tona rami aka je wannan aka tona aka tona sai bayan wafatin annabi Suleiman sai aka tona kasa kamar yadda ya faɗa a baya shi kenan sai suka ce ai abin da man kama maka ne shi ne ba annabi ba ne ko kani shi yasa su ya guda wa abu da kafin suleiman ba annabi ba ne ko kani dan haka ce da ni ne sabon wannan ayan maki sun ji annabi muhammad yana ambatan annabi suleiman yana ambatan annabi suleiman sai suka ce a ala ta'jabuna li muhammadin yal'amu anna suleimana bin dawud nabiyyan ku ji mamakin Muhammad wai yana tsammanin Sulaiman dan Dawud da Annabi ce wallahi ma kana illa sahir wallahi Dawud ba ya Sulaiman ba kowa bane ne mai tsari shi da yake hawa iska ya tafi shi da yake hulɗa da amfani ai wannan dukkan ne ya ja masa shi ne Allah ya kare ya yake kare ya suke wata ba kuma ta tuli shayafi sun ji abubuwan da yunani suke karantawa alamun Suleiman dangane da mulkin annabi Suleiman amma wa ma kafar Suleiman annabi Suleiman bai kafarta ba walakin nan shayatin kafar sai dai su ke tsalun su ne suka kafarta yu'allimuna an-nasa sirra suna koyar da mutane sihiri suna koyar da mutane sabatu shi ne suka rarraba wajen takardun tsakanin suka mai da shi abin tsarin sai a ce idan idan mutum yana son ya raba tsakanin ma'aurata biyu ga yadda zai yi idan mutum yana son ya yi tafiya a kan ruwa ga yadda zai yi ne daban-daban ne sun rufi daban-daban cikin da su suka raba tsakanin su ne Allah ya ce su ne suka karbi tsari wannan sai su ne na gargaɗi gina kamar yadda ya tabbata a nan su ne man a nan su karatu Allah ya faɗa mana cewa ya ba shi mulki mai ƙarfi wanda mulkin ba kama ba mu wani irin wannan mulkin ba sai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan yana hawa kan kinka ya yi tafiya a kan kinka akwai hadisin da ya tabbata aka ce lokacin da annabi Sulaiman ya kira kinka kinka ta zo ta dauke shi yana tafiya ta kan kinka sai zuciyarsa ta raya masa cewa ni fa ina jin daraja a wannan aka ce yana jin wannan abu da zai mutu a wajen da ke da ta zai mata yi a kan ta yana da wannan amfara ne da wannan abu da ya a kan a shi baiwa ce Allah duk wani wanda Allah ya masa baiwa bayan Allah ya masa baiwa ya yi cewa wai shi ke shi ne to Allah zai nuna kashin shi ne wannan baiwa za ki iya da kamar yadda ya faru cikin duniyar mala'iku ma aka yi lokacin da Allah ya halitti al'amshi sai al'amshi babu babu wani halitta da ke girman ta al'amshi ta fi kan cewa babu wani halitta da ke da girman cikin halittun Allah haka ce da Allah ya halitti wani shi guda ɗaya sai da kewaye al'amshi to bakwai ne ta a ƙarshe dai shi ma wannan yake manyan shi din nan Allah ya masa wata azma aka ce maciji yana tsaye aka ce a cikin macijin da akwai suka kai dubbai wanda kowane da suke mala'ika ne ke yin sarari ke yin tarbihi ma Allah a kan wannan da suke yi sai ya kwanta yana barci da ya kwanta yana barci aka ce sai ya ji labarin yana barci mala'ikan da ke gadin da sai wani maciji ya shiga ta bakin da ya ta hancinsa mala'ikan da ke gadin da bayan ya farka zai ce wani maciji ya yi kaza ya yi kaza aka ce da maciji ya tashi yana jin wannan macijin da ya shiga ta bakin da ya ta hancinsa sai da yake kara ɗari biyar jelar da bai bar gudu da ya tashi kawai girman maciji da yin cewa shi wata kimancin Allah ne girma ne sai Allah ya jefa masa ne ke ruwa sai ta fi kogin shan ruwa ya fi kogin shan ruwa yana zuwa sai ya haɗu da wani kwado kwadon kuma na jin yunwa yana da wani jin zai ce alhamdulillah da zai da kasa ne fa'ama sai na gode ma Allah da ya azurta ni da abinci abincin maluma da aka ce mutum ne shi ya haɗe kwanan shi ya haɗe wani cikin girman mace shi ma kwanan ya ji cewa Allah ya mace girma ba haka ce shi ma da ya koma da su wata ya gagara tafiya ruwan ki zama ta ji Allah ya mace girma ta ji Allah ya ba ta tarar da girma sai Allah ya zo wani mala'ika guda ɗaya akan mala'ikan biyu aka yakin kansa aka ce shi ya cika yakin kansa yana zuwa da ya ɗibo teku gaba ne ya zuwa a kansa bai ji karamin kansa ba gaba mala'ikan shi ma ya cewa Allah ya ba ki daraja a girma sai ya fi tana tafiya sai ya fi da wani mala'ika ya ce yaya ina za ka je sai Allah ya ce da duka gashi kai da ruwa sai amma na rasa kogin da ke duka gashi sai ruwa kake neman ce sai ya duba mata ya ce ne ne shi ma gaba Allahu Akbar shi kuma wannan mala'ikan daga nan zai ta yi sai Allah girma na gare ka kibriya na gare ka jalala na gare ka kai ka komai ka kowa hadisin annabi yace da a ce shi ma yayi bariya da an nuna mana shi ka to Allah ya ba ma annabi Sulaiman mulki mai karfi ya ba shi daula mai karfi ya kore masa dabbobi da mutane da aljanu da mala'iku duka an huwace masa wannan ya sa kudin lokacin da za a gina da zallan dinari da azurfa da lugu-lugu kawai aka yi aikin kudin sabila da yana da ma'aikata cikin aljanu wanda su suke rufe cikin kudin suna cikin wanda da wani nan abu to a cikin zoban a cikin mulki a cikin da ma yana cikin zoban da ne zoban da yake kawa a to yana da wata mata wanda duk lokacin da ya fi kansa cikin mata ya duk lokacin da zai shiga bayan gida ya kan cire wannan duwar wannan malam da ita ne yake karɓar wannan duwar wata rana zai shiga bayan gida da yi wa matan nasa kafin ya fito daga bayan gida sai aka jarabe shi shi ce zan yi shiga irin na da Sulaiman sai ya zo wajen matan nasa ya ce ba na zo ne sai ta ba shi sai shi zan yi tafi da zuwa annabi Sulaiman kuma ya fito daga bayan gida ya ce matarsa ina zuwa sai ta ce masa kariya ne ba kai ne Sulaiman ba ai Sulaiman ya karɓi zuwa to daga nan annabi Sulaiman ya mai ta da wani sai ya kama gudu yana gudu yana gudu sai da ya fita daga cikin tashin kasansa gaba ɗaya Allah ya raba shi da mulkin to aka ce daga nan ne sai shi ne ya fito da waɗannan takardun aka raba aka ce ai wannan takardun shi ne a cikin mulkin da annabi Suleiman shi ne ya sa annabi Suleiman yake shugabantar aljanu da mutane da kaza da kaza da kaza sai aka raba a hannun mutane da yawa da sai annabi Suleiman kuma a cikin tafiyar da ya sai ya wani gida sai ya dawo ɗan kai gidan gidan ana sai da gidan to Allah da ya yi ya dawo da rikin da kwana arba'in ne ya yi bai kan mulki yana cikin aiki a gidan a ashe zoban da shi dan ya ya karbi zoban ya yi su kogi ne ya mutu yana mutu zoban shi ke nan wani kifi sai ya haɗi shi kuma annabi Sulaiman yana aiki gidan mai sai da abinci tana yanke yanke ana kawo kifi tana saya an kawo kifi ya yanke kifi ya ce da suna gyarawa sai ga zoban ya dawo da abina sai ya sa zoban sai koma ya je ci gaba da wancan sa da ya koma ya samu idan shekarun sun rabo idan ta karshe da sauransu sai ya kwace wa idan ta karshe sai ya sa aka ɗaga karkashin kujerarsa sai aka tone sai aka mayar da shi ne bayan mafaɗin annabi da wani suka sake tono takardun suka sake rabawa sabila da sharrin irin na bani isra'ila Allah ya ce wa ma kafar Sulaiman walakin da ke rafi da annabi da nabi da ba sai da duk suka kafarta me yasa yu'allimuna an-nasa sirra suna koyar da mutane sihiri na wa'annan takardu na ƙarya kun san da zuwan annabi Muhammad ne aka yanke wannan sakan magana da da da shedanu suke za su kan yi dawon dole su yi sama suna sa su magana sun sa su shi ne tun da aka turo annabi shi ke nan fa daga ranar aka rufe wannan kofar Allah ya kai wanda ya wani la'ala da sallar yana fara ke wajen da ta su wani anwarun sabi'atu wal haqqu yadhharu min ma'anin wa min kalim yace ka annahu haraban abdal wa abra'at aw akthar min hadal ra'a kayyun yace nabban bihi بعد تسبيح بباطلهما نبذا المتكل في أحشاء المتعون يا أكد جيب jifar da ake yi da su kamar yadda ake jefo dutse daga saman sama haka ake jefo in haka jefo su kuma an kona su kenan sun tarwa dutse har su suke so wai wannan tauraro da ya wuce nan wato alama ne na jifar jinnu amma wasu da wannan tauraro da ya ba wai su jifa ne a kai ba a wani nau'i ne na tauraro haka Allah ya yi daga cikin ajaibu na malakutu Allah ce wa ma'uzira hada malakai da abin da aka saukarwa mala'iku guda bi bajila a ƙasan bajila harut wa marut wannan mala'iku su ne harut da marut aka ce lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halice annabi Adam da kuma ya faɗa wa mala'iku cewa zai saka wannan halitta ya zama kalifarsa a doron ƙasa shine wa in kana rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yusrifu fiha wa yusrifu dima'a wa nahnu nusabbihu bi amrika wa nukaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun cewa da kuka yi Allah ka saka wanda zai zubar da jini zai yi barna zai yi kaza zai yi kaza Allah ya ce na san abin da ba ku sani ba abin da ba ku sani ba shine zuwa manzon Allah ba ta san da cewa akwai wani asirin da Allah ke so ya isar ta cikin tsawon annabi a yau ba a yi ba sai aka ranka annabi Muhammad da sunaye eh annabi Adam da sunaye to da wannan sunayen ne ya samu ni ko cikin mala'ika sunayen kuma duka cikin ilimin annabi Muhammad ne Allahu akbar laka zatul ulul min hadil ghaib wa min hadil adam al-asma ya rasulullah kana da wani jarin ilimi wanda kake karɓarsa daga wajen masalan gani daga ciki ne aka san marma annabi adam suna ne to mala'iku da suka yi wannan rawun din suka ce an ja'alu biha man yusiru biha fi kulli ma ana nasabu bi amrika wa kadhibla to sai Allah ya ce ku a duniya su zaɓi mutane biyu cikin mala'iku wanda za su zo duniya za a saka musu wani sashi na abubuwan da aka sa wa mutum idan an saka musu wannan abu sai a mutu in jihadi a kai za su kasa da shi dan mutum sabon Allah da yake akwai dalilan da yasa yake sabo da Allah ya yi su malaika da ba zai sabon ba amma Allah da ya yi su mutum sai aka jarrabe shi na farko aka jarrabe shi da sha'awa aka halitta maka sha'awa التي زين للناس كل الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الزعج والكتف والأنعام والخيل المسومة والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا أن أن تقع عن هذا الصوم للناس ستو لا تقع مكو أبو مداو مداو مداو كثر من الأخرى لا تقع مكو شعوى ko za a saka muku yunwa dan dan adam da abin da ke gaban Allah da sha'awa ne da ci da sha amma da ba ci ba sha ba sha'awa ba bacci kuma ya za a yi kasar da shafa ma Allah shi ma ya zama mala'ika ne to shi yasa Allah da ya jarrabe shi da wannan abu Allah ya ce to duk lokacin da ya aikata wannan abu cikin jarrabawa ne wani idan ya dawo su ba Allah ya karɓi barka to haka ne sai mala'iku suka zaje Harutu da Marutu a cikin su Harutu da Marutu kuma suka tafi duniya suka zo aka saka musu abubuwan da aka sa a nan aka cikin sha'awa Allah ya turo su alƙalai a duniya sai wata mata sai ta kai musu kukan wani abu sunan matar zaha wata mata ce a fayinta sunan ta zaha ta kai musu ƙaran mijinta da ta kai musu ƙaran mijinta sai ɗaya cikin su haru su kenan sai ya ji kwaɗayin ta sai ya ji sha'awar sai ya faɗa ma ɗan uwansa mamu ni fa ta burge ni sai shi ma mamu sai ya ce masa ai abin da ke zuciya na ni ma ka faɗa mu ni ma ta burge ni sha'atu mu neme ta ba mu neme ta ba kanmu ma to kun ga tun daga nan an fara samun kintu a sai kuma malaiku da da aka saka musu abin da aka saka mana da da su saba ma Allah suke da sai suka neme ta sai ya ce to yanzu ya zani da ubangijinmu idan muka saba mu sai ubangiji ai arrahman ne ne din kai dan haka Allah zai yaye mana suka nemi ta dama Allah ya haka ne domin ya yi imtihani wa mala'iku suka nemi ta sai ta ce musu ba za ta ba su kanta ba sai sun ce ta sai sun faɗa mata su waye sun ka ce su mala'iku ne ce ku mala'iku ne ta ce to ya kun yi ku tashi sama suka ce akwai wani izini wanda daga gaskiyar al'aji aka ba mu shi wanda muna karanta wannan izinin za mu tashi sama ta ce ni ko ba zan ku kai na mutum mun sanar da ni wannan ne ba ta ce a ba za ku sanar da ni ba ta ce shi kenan sai kowa ya hakura da abinsa sai suka sace bibiyarsa suka ce za su sanar da ni suka ce amma sai ta ba su kanta za su ba za su sanar da ita ita kuma ta ce a sai sun ba ta wannan kitabin sai suka ba ta da suka ba ta tana karantawa sai ta tashi sama tana tashi ta mafi tana ita ta mafi ta maka ta ta kamar yin tawawa haka ne suke kula wanda ake kiran da sarha kan da ba da su kuma wannan abu da mamu su sai aka musu gunki hani Allah ya ce zai azabtar da su amma azabar shi ne da a bar su a doron duniya su zama fitina a duniya har zuwa tashin alkiyama ba za su tashi su zama to shi ke nan sai wannan harusu da marusu suka kama koyarwa da mutane nau'o'i na sihiri yadda mutum zai yi ya raba tsakanin mace da namiji da sauransu da makamantan haka shi ne wa ma'un jila alal malakai da abin da aka saukar wa mala'iku guda biyu dibajila abajila wannan abin da aka saukar musu shi ne wato shi ne wannan ilimi na sihiri harusu wa marusu malamai suka ce to yaya za a yi a ce Allah ne ya saukar da ilimi Allah ne ya saukar da ilimi ke suke yi ai Allah shi ya halitta alheri kuma Allah shi ya halitta sharri Allah shi ke kaddara alkhairi ko shi ke kaddara sharri da haka Allah shi ya halitta biyar da ya halitta bihirin kuma duk wanda ya fada cikin wannan nau'i na bihirin ya halaka amma cikin ba shi ne irin wanda iyayenmu suke mana na kara rubutu da ayoyi ba wannan ba shi ne bane duk wanda ya ce duniya ne ya yi karya ya jahilci alqur'ani Allah ya ce wa nuzil min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin alqur'ani da mu saka saukar da waraka da rahama ga mu'mini qur'ani waraka Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya yi amfani da ayan Qur'ani wajen neman kariya. Sahabbai sun yi laya da ayan Qur'ani musamman ayatul kursi sun saka a wani shashi na ma'adin jikin su domin neman kariya. Haka za ta yi. Wannan abu ne ba majahuli ba. kuma idan har ka yi imani da cewa bature zai haɗa maka wani kwaya wanda baka san daga ina ya haɗa kwayan ba ka yadda da cewa Allah ya lamunce maka cikin wannan kwayan zai sha ya warkar da kai to abinda Allah ya lamunce a hannun annabi ka ya ji abinda ya lamunce wa wannan bature ne kabila da aka shan rubutu ba laifi bane ya tabbata Abdullahi ibn Abbas ya ba da rubutu an rubuta kuma an sha an samu ba sahabbai da suke duka rigar annabi su sha ba alama ne na ishara zuwa ga shan rubutun ba riga ne ake dukawa da sha to tun da za a shiga rigar annabi a sha to aya ma za a iya duka ta a sha eh tun da annabi shi ya zo da aya lada kuma da hakan ya a rataya a wuya a rataya a wuya wannan ba shi ne kalima ba kamar yadda su wani kyau wahabiyawa suke ce wai idan aka je a tare wanda annabi yake yana a cini Allah yana fishi da wanda ke raya ya a tare yake kuma yin azuka iya to ba ana nufin tare irin na laya na haya ba shi ne tare ba ba shi ne tare ba tun kafin annabi ya zo akwai a tare abinda ake nufi da tare shi ne wani kayan turkulle ne da za a haɗa da kashin wani abu ta iya yiwa da fitsarin wani abu a haɗa a naɗe a rataya ana neman sani da wannan turkullan wannan shi ne ake ce wa tare amma ayan qur'ani wannan ba tare ba ne shi yasa laya ma da ake cewa laya laya an dauko shi ne daga aya dama kira'a wani ba su cewa aya sai su ce laya da haka shan rubutu da kuma rataya rataya shan rubutu da kuma rataya rataya laya duka wannan ba da yake gani a yi sai sun tabbatar da haka magabata sun tabbatar da da kuma laifi ne da ba mu samu magabatan mu suna yi ba eh da laifi ne da shehu usman da yi bayani a kan rubutu ba shan rubutu ba da laifi ne da kyau abdullahi gwanzu bai yi littafi na musamman wanda ke dauke da wa'innan hatimai da aka rubuta domin neman maraka da ba mu gani a wani hujjatul islamin da gani ba da ba mu gani a wajen su imamu suyuti ba ba hujjatul islamin da rari shi ke da al'aufa kuma ba shi da ke shi ke da bidiyo kafin suleiman ba ai duk littattafai ne na wa'innan na waɗannan abu da ya shafi wato wasu wasu nau'i na ayoyi da wasu harfa da aka rubuta domin neman fara ba shi ke da tajin muluki ba dukkanin da zai ne haka za su yi yana da littafi guda wanda ke ɗauke da irin waɗannan abubuwa haka za shi Usman ibn Hudu haka za Abdullahi Gwaldu sai dai wani turkulli ne da sun zuci wanda ba ayar qur'ani ba ka zo ka kafa kiran wani sunan dozu ko sunan aljani wai kana neman kamun kafa da wannan aljani sai ma kai kuskure kana da aljani wani aljani zaka kama kuma kana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana da manzon Allah wani rauhani zaka kama ka ka da manzon Allah kai ma annabi salati kau in kai ma annabi salati daya salati daya wanda za ka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan wani abin da za ka yi amfani da shi da kusanci da Allah. Magabatan mu ba su bar ma akan gurbataccen hanya ba. Sai su waɗanda suke ganin cewa sun yi imani da bature sun yi imani da bature zai ba su magani amma ba su yi imani da cewa Allah zai ba da magani ta hanyar malam ba shi ke sai ka kama abin da suka rufe sai ka kama abin da suka rufe matar ka ce ba za ka dauke da kai da kuma wani ne mutum ya wada ka ya ce maka ba ta ce a cikin ka ce yi kayan da waye da shi Allah da wani ido ya gani da idan fiska ne ba da idan fiska ba tunda da idan fiska ne da kai ma ka gani da wani ido ne ilimi ne aka sanar da shi kuma ko ka ji ko ka so wannan ilimin gaibi ce kuma an sanar da shi da ba gaibi wace da kai ma ka san ka to kai imani da Allah zai sanar da wani madinari mutum ilimi ta hanyar baiwa to ina ga manzon Allah ilimi ko ya yaka ma da wasu suka ce annabi ya san gaibu Allah bai ce annabi ya san gaibu sai aka ce wai dan ne ya san gaibu kai da da basurar da zai baka labarin abin da ke cikin matan sai mu ce maka ka je gurin boka eh sai mu ce da basure boka tunda ya leka ya ga abin da ke ciki ya da haka dukkan waɗannan mutane muna faɗa musu muna nana ta musu waɗannan mutane suna son su raba ku ne da Allah da barka suna son su raba ku ne da abin da iyayenku iyayenmu suka ba mu shi na ƙaunar annabi da riko da ayoyin Allah da wanda suke son su raba muke eh babu kuma mai rabuwa da waɗannan abin sai ɗan tsiya a cikin su ma duk wanda kaga ya ji su ya ji su a irin wannan fikirar kansu to sai wanda ya bara haka da mahaifinsa sai wanda ya rigima da mahaifinsa to Allah ya ce mana wa ma hum bila ala zakani wa bila arshi wa ma hum wa ma yu'allimani min ahadin ba su sanar da wani mutum daya wannan ilmi na bibi حتى يقول حكيم في مثلا انما نحن فتنه فلا تكفر موتن نفسي هنا لكذا كذا dangane da abin da ya shafi ilimin da suke yi na binciken duba a cikin jama'a bil ittifaqi duba ba abu ne ingantacce ba kuma duk malaman su sun kora wannan يقول فلان كان في الله فلان يقول wannan akwai nau'o'i na istikhara wanda aka sanar da harkar manzon Allah wanda ta harkar bayan Allah wanda wannan istikhara idan ka yi za ka samu fahimtar abin da kake so Allah ya kan fahimtar da kai amma ka zuba wasu taurari annabi da kansa yake ka zuba munafi muna masu maganar tauraro kaza ce kaza tauraro kaza ce kaza sun yi ƙarya amma kuma ba shi ya hana cewa ilimin tauraron yana nan ba ilimin taurari na nan ma'annabi ma aka ɗauka ma'annabi aka ba da wannan ilimin annabi da aka ba da wannan ilimin annabi da yi kuma ilimin taurari ba ilimin gaibu ba ne a'a ilimi ne da gaibu ne da ba sanar da bayi ba tunda kun la ya'lamu man fi samawati wa fil ardi ghayra illallah a sama da kasa ba wanda ya san gaibu sai Allah kuma wala yuziru ala ghaibi ahadan ba ya bayyana gaibu kowa dan haka ilmi ilmi tawari ba gaibu ba nauyi ne ilmi sai dai malamai sun yi bayanin yadda mutum zai bi da wannan ilimin ilimin ya zama mai amfani sun yi bayanin kuma yadda mutum zai bi da wannan ilimin ilimin ya zama masa haɗari kamar ilimin ilimin ilimin falak da ilimin wafa da ilimin hisabul hisabi duka wannan ba ma alimi na na baka ba kar aka ce annabi Idris shine aka fara masa da wajen ilimin shi yasa cikin annabawa an ba shi ilimi da yawa shi yasa an aka kira shi da Idris Idris da ma wai a darasa ne Idris Idrasa sai aka kira shi da idris ma'ana hadarsa da gadarsa aka kira wani sai sannan annabi ya yi ishara zuwa ga wadannan rumun ya yi ishara zuwa ga wadannan rumun amma mutum ya dauki wannan ilimin wani abu na na neman kasuwancin rayuwar duniya wannan duka haramun ne kan malamai suka zuwa na haramun ne kace sauraro kaza ce kaza ko sauraro kaza ce amma kuma annabi yayi ishara kan cewa taurarin ilmin su gaske ne eh dan annabi shine yace idza qala'at as-suraya falyatani al-zalim min al-ahad idan sauraron suraya ta bayyana mai shuka ya aminta daga aiki a wannan shekara kun ga surayya kuma lokaci ne na taurari wanda sukan zo a damuna dama damuna tana da taurari guda bakwai kowane sauraro yana yin kwana goma sha uku idan an haɗa kwanakin da ke yi yana yin kwana tasa'in da zai ke to akwai lokacin da tauraron sa'idu yakan zo a samu ruwa
mai albarka damuna ta yi albarka kamar yadda annabi ya ambaci tauraron surayya cikin damuna da sanirin tauraro akwai lokacin da aka samu tauraro kuma nayi wanda zai zo sai ka ga ba a samu ba a samu albarka kuwa a wannan shekara ilimin taurari gaskiya ne sai dai sarrafa shi ne ta hanyar neman duniya ba ta hanyar sanin Allah ba wannan haramun sai sa mai ta'alimin mutane ma ya kawo yace mutum ya san wannan ilimin domin ya san lokutan sallah ya san kuma wasu abubuwan da ya shafi al'amura na ibada musamman ko kuma misali ilimin misali sai yadda mutum zai san yadda ake rabon gado sai yadda mutum zai san wasu al'amura na ibada wannan duka ba laifi bane
Allah ya ce mana amma ya ce mana ne zaka yi haka ya kula inda ma nan da kala ba su sanar da wani wannan abubuwan sai su ce masa inda ma nan da kala mu din nan fitina ne fala ta ko karka ya karka ma'ana mu din nan fitina ne jarrabawa ne Allah ya bar mu cikin duniyar nan da haka kada ka riko da wannan abu ka kagarta فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. سنن في koyar wasu sun kulle da kuma wasu kimbice ne yadda za a saka karfa tsakanin mace da miji wanda ake cewa firaku wanda manzon Allah ya la'anci duk wanda ya raba tsakanin masoya da miji manzon Allah ya la'anci shi ko suna nufin ilimin da za su raba tsakanin ma'aurata guda biyu sabila da shi zai yi a iya abin da ke so a iya abin da ke so babu abin da ke so kamar ya ga ma'aurata guda biyu sun samu tsara babu aka ce shi kai kamar yadda hadisi tabbatar yana da kujera a tsakiyar shi yakan tura da hadisa sai yana da shedan yana da igiyoyi wanda ke tsauri mutane da shi wajen sabon Allah igiyoyin akwai tsirara akwai masu kauri to wai na igiyoyi tsirara da masu kaurin kiraran akan daura masu imani ne dan rafarko haka mai kauri kuma akan zo ne a zarge masu imani da kyau a zarge su da wannan igiyoyi ire-iren mu kama wannan ba sai da igiyoyi ba jawo mu kawai ake jawo mu kawai ake za a nuna mana abin da ke zuwa ana nuna mana sosai a jawo mu kawai haka ce kamar yadda wani cikin waliyai ya yi mafarki ya yi mafarkin shi dan din ga igiyoyinsa ga mai kauri ga kuma mara ce wannan igiyoyin ba ce wannan mai kauri ina shako manya-manyan manya-manyan kitatumai ne wannan sirara kuma wanda girman su bai kai na manya ba shi ne ke daurewa ne sai ta bai ce to ni ba a ciki da wanne ne takan daure ni sai ya ai kai wata sai da igiya ba sai da igiya akan ja ku ne kawai duk girman mutum bai kuka rushe nan ba bai fi karfin da zai shiga cikin al'amarin sa ba shi yasa duk girman mutum duk girman mutum ka ga yayi laifi to kar ka ce wannan kar ka saka wannan laifin a idan ka ce wani ne laifi in kai ka kai kuskure idan mutum ya laifi ka fara kaddarwa ba masu yi bane mai laifi sai ka masa uzuri kamar imamu malik ma yace idan ka ga mutum ya yi laifi alal akalli ka ba shi mafita dari ka ce ko kaza ne yasa yayi laifin nan kai ba kaza bane ina ga kaza ne ko kaza ne kai ba kaza bane sai ka ba shi mafita akalla ya kai dari kafin ka masa hukunci da laifi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ko da misali a bangaren zina kaga zina dai laifi kuma ga haddin da Allah ya yi amma Allah subhanahu wataala ya ce zina sai da shaidu hudu sai da shaidu hudu za a karbi da a tabbatar da hukunci akan wanda ya zina amma shaidu biyu su zo duka za a yi shaidu biyu su zo sun gani karara sun gani balo-balo sun gani gashi yana kwance akan mace na zina da ita shaidu biyu su zo su fara addini ya ce hukunta ya za a yi a mata gudanar da shaidu kuma ba su kai ba ya haka musu yi shaidu kuma su da suka faɗa bulala da ku aka ce me yasa sai Allah ya yi haka ne ta gina da cikin sabawa bayan sai ya nuna mu bawa nan take kafin a ce shaidu mun sun gani abu ne mai matakar wahala sai Allah ya kare masa ya kare masa suka samu to amma zai ka zama na ta kokarin su ne yi wai sai mun bayyana aibin wani ta zai yi wa aibin Allah ya suke ce maka wai sai mun tona to wajen tona aibin wani kuma kai sai Allah ya tona na kafi la tabsha ya tsari min al-buyut ma satarahu Allah min buyut wa alanti anna man sa'a ilayka la budda an yaqala wa alayka kai sai ka faɗa laifin wani in ka ga wani ma na da laifin to ka kalli naka manzo Allah ce in Allah ya rubuta bawa da alheri ce muna ba bawa laifin kansa da kansa yayi ikirafi da laifin kansa da kansa annabi yace babu shakawa ba shakawa kaman kana hangan laifin wani babu babu rashin rabo kaman wani aka ce Ahmad ibn Hanbali wani yazo yace maza akaramakallahu ai wane ya ce kaza ya ce kaza a kanka ya ci mutuncin sai Ahmadu bin Hanbali ya ce masa wane ya je ne da kibiya amma bai same ni ba yace amma kai sai ka dauko kibiya ka zo ka soka mu sai ya kunya ka sai ka ce wani ya samu imamu shafi ya ce ya shafi wane ya zage ka ya ci mutuncin ka sai imamu shafi ya ce masa amma wajen da rasul amma wajen da ke tsatsu rasulan ka yau sai ke nan kuma ya rasa da kada da zai rushe ita mun da wannan sakon da yake shi ma sai kun mutane ba ruwanka da lamarin mutane ka bar bayi da Allah kawai ka bar bayi da Allah kar ka soki kowa kar ka yi mutuncin kowa shi yasa mu a tijjaniya an nuna mana kowa da kowa da kimansa da darajarsa in mutum yadda la ilaha illallah ba mu kama shi in kirista ne za mu zauna da shi lafiya tsakaninmu da kirista zaman lafiya ne tsakaninmu da su da awace mai kyau babu zaki babu aibantarwa ballanta na har ya kai da zubar da jinin juna babu to amma yanzu wasu daga cikin mu masu suke da halatta jinin ɗan uwan mu musulmi so suke musulmi ya zara ta kuriya ya ɗan uwan musulmi to ina ga wanda kuma ba musulmi ba to wallahi ko kafiri ka ci zuciyarsa sai Allah ya saka maka ko kafiri ka zage shi sai Allah ya saka maka ka je ka kashe kafiri haka kawai Allah Allah bai barka ba ke shi ma babu Allah ne ina fata ana fahimta Allah ya ce mana babu kuma da imani min ahli hatta ya kula inna ma nan bidin faraka ba su sanar da kowa sai su faɗa mana cewa mu din da suna ne فلا تكفر kada ka kafir shi ma Allah ta'ala sai ta Allah mun da kuma mai farin gurin yin da barbaroji suna koyon yadda za su raba tsakanin mace da miji kamar yadda na faɗa mana ke dan yana da kujera a tsakiyar teku ya kan tura da fadinsa kowa ya je ya kawo ya yi aiki cikin duniya idan jakadun suka dawo sai ce kai ne kai wannan ya ce na sa wani ya kashe wani ce kai ce kai ne kai ke na sa ɗaya masu ba ke kayi kokari kai ne kai ke na sa namiji ya saki matansa ke yawwa ai irin ku ake yi sai ya ɗauko kanji sai ya ɗora masa a kan sai ce ka cancanci girma mun ba ka awar ka ji da zama tsakanin mace da namiji ba ƙaramin mutum ba Allah baya son rabuwa tsakanin mace da namiji Allah shi ya halitta shi ka amma Allah baya shi baya shi abu gadu al-abghad al-halal ila Allah kafara mafi abin da Allah ke yi rabuwar mace da namiji sai dai idan babu makawa to Allah ya halatta Allah ya halatta Allah ce ma ku da bai nabi min hadin da zai yi nan Allah ce ce ba amma ku sani ba za ku cutar da kowa ba sai da izinin Allah ba za ku cutar da kowa ba shi yasa duk lokacin da ka kai cikin tafiya cikin shari'a kan ajiye tauhidin ka yana damunka shari'an shari'ar ka yana damar ka tauhidin ka yana hagunan ka ko kuma shari'ar ka na gaban ka tauhidin ka na bayan ka idan ka ji cewa kaza zai same ni kana waiwaya sai ka ce ka ran nan Allah ne yayi kowace iri fadin Abdullahi bin Abbas wanda a cikin Bukhari da Abdullahi bin Abbas ya guda ala wa alli ka kalma ki ittaqillaha tajibu tijahaka in ya hafazu a ƙarshe ce masa wa'alam law annal law annal ummata تجتمع على أن تدعوك بشيء هم لو أن الأمة تجتمع هم على ما هذا معناه دا الأمة دا ستارو domin su cutar da kai da wani abu annabi ya ce da kai zo ka dinga yin cutar da kai Allah wala ba za su cutar da kai sai da abin da Allah ya rubuta ne da kai yace kuma wani wala man yasmahu ala an yamru bi shay'in lan yamru illa bi shay'in da za su taru su amfani da wani ba za su amfani ka ba sai abin da Allah ya rubuta maka da haka abin da ake nema a burkar kai bawa kana ganin abu ko wani ilimi in dai ka ga ya sami ka mayar ma Allah ka ce na Allah ne Allah ne ya yi sai ka huta wallahu bi dalilin min ahli يتعلمون ما يدرون ولا يفهمون Allah ce suna kwaikwayon suna koyon abin da zai zai cutar da su ba zai amfani su ba walakad alim hakika sun sani lamanin sawabu duk wanda ya sayi wa'innan abubuwa na ƙaryar sihiri da lahirarsa ma da wuce ya ce wani a lahira bai da wata ɗabi'a na nagarta gurin Allah Allah ya ce kuma da duk da mashar wuri a tun da abin da suka tsaya a kawo kansu laukaru ya alamuna da ake sun sarko da alhamdulillah ya ba aka tambaya lokaci yayi ko kuma gobe da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce na alhamdulillah alhamdulillah la ta kama na ce Assalamu alaikum malam da fatan insha Allah ya ce tambaya na farko yana sa malam wai ba taɓa samun wani salihin bawa da ya sha ruwan wani annabi ko kuma wani waliyin Allah ba
ruwan wani annabi ko wani duk wanda yake ba a taɓa samu ba to ba ma ce masa jami'i ba sai dai mu ce masa nazarin da ya karanci amma sahabbai sun sha ruwan alolan annabi muhammadu sun nemi albarka da ruwan alolan annabi haka ya tabbata a hadisin imamu muslim ke sahabbai takadu sahabatu an tafsila ala wuduri sahabbai sukan wajen kokuwa akan ruwan alolan annabi kamar za su yi ba su bari tsugo ya shiga sukan tara ruwan annabi alolan annabi ba ma ruwan alola ba wajen kakin annabi ma kokuwa suke ba su bari kakin annabi ya taba kasa annabi na tofar da kaki za su kama kaki su ce ne da ba suna neman albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu albarkan amin mun masu irin wannan maganganu da turmucin rashin hankalin duka na farko akwai jahilci na farko da akwai jahilci na biyu da akwai zunzurutun neman a guce hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma neman a nuna maka ba za ka nemi albarkan bayan Allah bayan Allah kuwa ka nemi albarkan ya tabbata ana neman albarkan bayan Allah ba ma alunan bayan Allah ba wajen da bayan Allah suka tsaya ma aka bi wannan wajen a nemi albarkan gudu ai shi yasa ibnu taymiya ya soki abdullahi ibn umar ibnu taymiya ya ce da abdullahi ibn umar yana kwaikwayon ɗabi'ar yahudawa kabila da abdullahi ibn umar duk gurin da annabi ya taba ganin annabi ya tsaya a wannan gurin sai abdullahi ibn umar ya je ya tsaya a wannan gurin ya yi ibada a wannan gurin to shi ne ibn taymiya ya ce yana bibiyar wazajen asali na annabi yana cin mai da wannan wajen wajen bauta wannan kuma da ya ce da ya to jagoran ba kan wannan dama ibn taymiya ne mu ne da damu ne ma albarka annabi Allah ba mu albarka aljanna amin sahabbai suna da albarka Allah ba mu albarka aljanna amin yadda ta ji ai min yadda waliyai suna da albarka Allah ba mu albarkan waliyai amin Allah ya ba mu albarkan shehu Tijjani ya ba mu albarkan shehu Abdul Qadir Jilani ya ba mu albarkan shehu Ibrahim Inyasi ya ba mu albarkan shehu Usman ya ba mu albarkacin magabatan kinki mu min yadda da wannan yawa su wanda ke ganin bai yadda bai zai rike abin da yake lakum ma lakum wala na ma lana naku naku ne namu namu ne na
wata bayarwa Allah ta tura Qur'anai guda biyu da sallaya tana neman a tsaya ta addu'a Allah ji kan mijinta Allah ya gafarta mata Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya ji kan mijinki Allah kuma ya sada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
Assalamu alaikum malam mai tambaya na gaba yana cewa malam waje ya ci wani annabi ko wani wali ba ta da asali a musulunci dan ziyartar wani wasu annabawa ko waliyai shirka ne
wannan kusan abubuwa ne da mun faɗe su a baya kuma babu bukatar mu mu sake tsawon bayani a kai ziyarar annabi ko ziyarar wali wannan tabbataccen abu ne annabi shi yake a ziyarce shi annabi ya ce wanda ya je makka ma bai je ya ziyarce shi ba yace fakan jafari ya mun wauta eh man hajja falam yazurni fakan jafari wanda ya hajji bai ziyarce ni ba ya yi mun jafari mun ga sayyidina bilal ibn rabah lokacin da bayan manzon Allah ya wafati barin Makka yayi gaba barin Madina yayi gaba daya ya ga cewa tunda annabi bai da ne zai zauna ya yi Madina ya koma can kasarsa da rayuwa sai bayan wasu shekaru sai ya mafarkin manzon Allah manzon Allah yana ce masa ila mata hadar jafa sai masa har yaushe wannan nisanta wannan jafa'in da bilal har yaushe tsawon yaushe rabanka da mu wannan ma yana nuna mana ashe annabi na nan ba wai ya kare ba ne sai bilal ya tashi hankalinsa a tashi a ranar sai ya tinkali madina yana tinkaran madina ya je wajen jikin kabarin annabi ya kwanta ya bikirkita ya bikirkita ya bikirkita a jikin kasar kabarin annabi sai za a fada zai ce wa in kunta lam tablugh ukayya diyarahu bi hubbi rasulillahi min jiwarahu fa kullu muhibbin fala habibu lahu ke lakad faza man labba wa taqa wa zara wa man raga fi zaka turaba idara yace wanda yayi talbiya ya ji dadi wanda ya yarda annabi ya ji dadi ya je ya turmusa kuma sa a cikin wannan kabari ne albarka Bilal ya je ya fice kika a cikin kabarin manzon ya taso zai ji ta sai da nan hasan da mutum karbi da ja baraka ta kuma sai ka mana kiran sallah har tsawon ne da bamu ji sautin ka ba ai sai ka mana kiran sallah kawai sai ya dani wajen kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar yana kiran sallah kawai sai ga sahabbai ana shigowa kawai suna kuka ana shauki ana tuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka ce sai muka ji kaman annabi Muhammad na raye da bila da kuma bilal da mutane to abin da ya kai bilal wannan ranar shine ne da manzon Allah wanda ya hana ziyarar kabarin annabi duk da biya amma babu wani magabaci shirki da ya hana ziyarar kabarin sallallahu ta'ala
assalamu alaikum malam tambaya na gaba yana cewa malam muna neman ƙarin bayani akan wannan aya قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا
babu lokacin da za mu yi bayani dangane da shi ta iya yiwa abin da mai tambayin ke ne ba lokacin da za mu yi wannan bayani amma za a iya kana da mana tambayar zuwa gobe insha Allah za mu yi kan tambayar in Allah ya
tambaya ne ba malam muna son a mana bayani akan ciyarwa
wannan azumi ciyarwan azumi idan mutum ya sha azumi da wata lalura ba da gangan ba lalurar rashin lafiya ko kuma wanda ta sha lalura na shayarwa ko kuma ta sha lalura na haila sai kuma biyan ya mata nauyi sabila da wani lalura an fi so ka biya azumi amma idan wani lalura zai hana ka da biya azumi babu laifi za ka shi ciyarwan nan shi ne magidanci wanda ke da iyalai a ba shi gwargwadon abin da zai sarrafa a gidansa shi ne shi yamma Allah ta'ala a kai sauran haka mai yi mana abin da kuka fara yi ana yawan lada abin da kuka yi kuka yi ana ya yi mana ana ya gama ta kuma gabatan mu wanda mu shi mu ba mu ana ya kara masa lafiya kamar yadda ya tafi kuma ra Allah ya dawo mana da shi wasu lafiya wanda mu da magabatan mu Allah ya saka mu da alkhairi barkatun mu da Allah ta sallah ranar juma'a za mu rufe tafsirin mu na wannan masallaci da daddare kuma da yamma za mu rufe tafsirin mu na masallacin juma'an allawa ranar alhamis kuma da yamma za mu rufe tafsirin mu na gida dubu jibi alhamis ke za mu rufe na gida dubu ranar juma'a kuma ana sallan juma'a zuwa la'asar za mu rufe na masallacin kallawa da ke bayan yan cikin kafa kwalewa yan ranar juma'a da daddare kuma sai mu rufe ranar gidan allah ya ce insha Allah Amin. Amin.
Amin. Allah ya karɓa alheri da suka nuna mana Allah ya sa cikin mizanin ayyukan Allah ya dace mu da imani Allah ya kiyaye mana kasan mu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya kiyaye mana mutuncin mu da imanin mu alhamdulillah rabbil alamin wa اللهم صل على سيدنا محمد
الفاتحة